أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fata Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillah mun kwana a cikin wannan sura ta suratul anbiya kuma watan daidai karshen wannan kissa watan ta annabi ayyuba da salam mun yi irin jarrabawa da Allah ya wa annabi ayyuba da kuma cin jarrabawa da annabi ayyuba yayi har Allah tabaraka wa ta'ala ke ce da shi inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab hakika mun sanu shi bawa ne mai yawan hakuri annabi ayuba ya haɗu da jarrabawoyi da yawa amma zuciyarsa ba ta tangada ba tsakaninsa da Allah zuciyarsa ba ta yi rawa ba tsakaninsa da Allah wannan shine hakurin da Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa annabi ayyuba ya ci to shine dama can kissar surar ta annabawa ce surul anbiya ce kaga yan ƙara kissar wannan annabi za a shiga wata don haka sai alqur'ani ya ci gaba da karanta mana kissa ta wani annabi kuma daga cikin annabawa alaihi musallatu wassalam shine Allah ta'ala ce wa dhannuni dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada bil zulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa dhkur ka ambata musu dhannuni ma'abuci kifi ma'abuci kifi shine annabi Yunus alaihi salam an kira shi zannun zaɗin nan mai ma'anar sahibu ce shi kuma nun sunan kifi ne aka ce kifi ne babba daga cikin kifaye shi ne nun sai aka ilabta shi saboda da wannan jarrabawa ta taho annabi yunusa ya fada cikin gulbi faltaqamahu al-hut wa huwa mulim sai kifi ya hade shi ya bude baki sai ya hade annabi Yunus to hade wanda ya masa yanzu da kifi ya hade sai ana kiran shi mannun ma'abucin kifi don haka ma a wani wuri sai ya fito karara in baka gane nun ba hut ne kifi ma'abuci kifi sai ce wala takun ka sahibil huti illa lahu makdud kaga nan an fito da abin karara wanda bai san ma'anar zaɗin nan suna da ma'anar sahibu ba wanda bai san ma'anar nun yana da ma'anar hut ba kifi to waccan aya sai ta ce wala takun ka sahibil huti kaga kamar fassara ce ta zannuni eh wa zannuni ka ambata zannun ma'abucin kifi shine annabi Yunus alaihi salam ya izhaba mughadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanensa waɗanda aka aika mashi su waɗanda aka aika shi gare su su ne mutanen ninawa mutanen ninawa to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke kissanta mana lokacin da annabi Yunusa ya tafi mughadiban yana mai fushi tsakaninsa da mutanensa wannan siga ta mughadiban aka ce siga ce ta mufa'ala abinda ake ce mufa'ala kai mun in maka shine malam mufa'ala kamar sai a ce muharaba yaƙi tsakanin juna kaga wannan na yaƙin wannan wannan ya na yaƙin wannan to shi yake cewa siga ta mufa'ala to aka ce to ya za a fahimci siga mufa'ala ce a mughadiban din nan ma'ana yayi fushi da su mutanen sa su ma sun yi fushi da shi fushin da suka yi da shi ya ce azaba za ta sauka kuma ya gudu ya bar su sun yi fushi da shi kenan to shi kuma ya yi fushi da su ya kira su zuwa ga Allah sun ƙi ya kira su zuwa ga Allah sun ƙi har ma yana cewa azaba za ta sauka kuma lokacin yayi azaba ba ta sauka ba to sai ya yi fushi sai ya bar su aka ce fushin da ya yi fa da su ya yi fushi cewa ya ce azaba za ta sauka kuma ba su yi imani ba har lokacin yayi don haka sai ya fushi sai ba su وشيني مغاضبا إذ ذهب مغاضبا لقومه غضبانا عليهم مما قاس منهم daga abin da ya gogayya da shi ya gogayya da su saboda haka zahaba annabi Yunus alaihi salam ya tafi wa lam yu'zan lahu fi zalika ba ai izini gare shi ya tafi ba Allah bai izini ga annabi Yunus ya tafi ba to tafiyar da yayi ba izini to wannan shine ya kawo jarrabawa ya tafi Allah bai yi izini ba shine ya kawo wannan jarrabawa falam yudallahu fa dhanna an lan naqdir alayhi annabi yunus fa dhanna sai yayi zaton an lan naqdir alayhi hukunta wanda muka yi masa ba za mu yi masa irin ta ba ta ba zaton za mu hukunta mashi haka haka ce zanna an lan naqdir alayhi saboda alqur'ani larabci ne larabci kuma yana da wuya da wasu ka zo fassara sai suka ce fa zanna Allah labdir alaihi sai yayi zaton ba za mu samu iko kan shi ba haka ce subhanallah wannan fassara kam ai duk mai imani ba ba zai yi wannan zato balle annabin Allah ba da tafsiri suka ce annabin Allah su kutum yayi zaton Allah bai da iko kan shi a duk mai imani ya san wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai don haka annabin Allah ba zai yi zaton Allah ba zai samu iko kan shi ba ba wannan ita ce fasara ba a dai nemo wata fasara daban wanda za ta dace aka ce to daga cikin fasaroran fazanna allan naqdira alaihi ai sai yayi zaton lan naqdi alaihi ba za mu yi hukunta abin da muka hukunta gare shi ba domin qadaru yakan zo da ma'anar qada'u hukunci qada'u hukunci qadar yace kuma ji ita ala qadarin ya Musa kaga wannan yana fassara wannan sun majita ka zo ala kadarin daidai bisa ga hukunta wa ubangiji an yi lokacin da an yi daidai lokacin da Allah bai aiko ka sun majita ala kadarin ya Musa kaga ala kadarin ai bi ma'ana ala qada'in a bisa hukuncin Allah a bisa kaddara wa ubangiji don haka sai aka ce to lan naqdira alaihi yayi zaton abinda muka hukunta gare shi ba za mu hukunta gare shi ba yayi zaton haka nan to Allah tabaraka wata'ala yana kullowa ta ko ina inda ba a sani ba don haka yi wa annabi Yunus wannan hukuncin da bai yi zato ba ba bai yi zaton Allah bai da iko kan shi ba a'a ba shi bane sanna yayi zaton Allah na qadiya alaihi bima qadainahu da abin da muka hukunta shi na qadira laysa ala zahirihi shehu ya ce na qadira ba kamar yadda wasu malaman tafsiri suka dauke shi sun dan samu gamiya ba akan zahirin shi yake ba na kudura akwai kadara na hukunci gashi wanda muka gabatar sun maji ita ala qadarin ya Musa sun maji ita ala qadarin ya Musa kai kaga wannan na na hukunci na qada'u ne na qadar ne yace to ba zahirin shi yake ba akan kudura eh ma'ana cewa yayi da sallahu Allah ba zai hukunci akan shi ba haza kufrun wannan kafirci ne mai imani zai faɗi haka balle annabin Allah la yanzuru min al-anbiya irin wannan magana ba ta tusuwa daga annabawa innama kana yadunnu anna al-qadara la yaqwa alayhi hakaza innama ke dai annabi Yunus na zaton wannan kaddara ba za ta cin mashi haka ba shine abin da aya ke nufi fa zanna allan naqdir alayhi ay anna al-qada la yajri alayhi hakaza wannan hukunci na Allah ba zai gudana gare shi ba haka ظن أن لن نقضي عليه كما قضينا عليه كما قضيناه عليه yayi zaton ba za mu yi hukunci gare shi ba kamar yadda muka yi hukuncin gare shi min hafsihi fi batn al-huti na sanya shi tsare shi a cikin cikin kifi wannan fasara ɗaya kenan wata fasara ta ce fa zanna allan naqdir alaihi annabi yunus yayi zaton ba za mu kukunta gare shi ba halin da muka sanya shi na kunci ya yi zaton ba za mu sanya cikin wannan halin ba domin kunci annabi Yunus ya fada cikin ruwa kunci na farko kenan yana fadawa cikin ruwa faltaqamahu al-hut wa huwa mulim sai kifi ya hade shi kaji kunci na biyu kenan wannan kifin kuma wani kifi ya bude baki ya hada wannan kifin kuma kaji yana cikin cikan nan kifaye cikin kunci wannan kuncin ne ya ce fa zanna sai yayi zaton Allah na qadira alaihi ba za mu hukunta gare shi ba ba za mu sanya shi cikin irin wannan kuncin ba a cikin cikan nan kifaye biyu sannan kuma ga ga kuncin ruwa to shine fa zanna Allah na qadira alaihi aka ce to a dara irin wannan mai wannan fasara tana da shahidi a alqur'ani akwai irin ta alqur'ani domin qadara bi ma'ana sayyaqa ya kukunta ya kukunta a cikin alkur'ani yana da yawa yana cewa Allah ya busudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah tabaraka wa ta'ala na shimfida arziki ga wanda ya so shimfidawa waya kadir kuma ya kukunta kaga daga nan aka gano kunci ake nufi zanna Allah na qadira alaihi yayi zaton ba za mu sashi cikin kuncin da muka sanya shi ba shine ma'ana ma'ana watan Allah ya fito rin kalimin sha waya tsakiyar sannan kuma watan ya zo liyun fi izu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah faman qudira kaga wanda aka kukunta arzikinsa kaga wannan fasar an gano sannan Allah na qudira alayhi kunci ma'ana yayi da san ba za mu sashi cikin kuncin da muka sanya shi ba eh faman qadara watan alaihi rizq faman qadara alaihi rizqu wanda aka hukunta arzikin sa ay zuyyiqa alaihi rizqu wanda yace fa qadara alaihi rizqa fa qadara alaihi rizqa na'am ay zuyyiqahu alaihi eh wannan shine da fasara biyo da sunan ingantattu cewa kuncin da annabi Yunus ya shiga bai yi zaton zai shiga ba ko hukuncin da muka yi masa bai yi zaton za mu yi mai wannan hukuncin ba ba bai yi zaton muna da iko kan shi ba duk mai imani ya san Allah mai iko ne akan duk kowa da kowa فظن الله نقدر عليه فنادى في الظلمات سي النبي يونس yana fadawa cikin cikin kifin nan kifi sai ya hade shi da kifi ya hade shi duk halittar da ke cikin ruwa sai kawai suna ta tasbihi shi da shi shiru cin amma duk halittar da ke cikin ruwa sai ji tana ta tasbihi ga Allah wannan sai zaburar da annabi Yusa sai suka tayar da shi suka zaburar da shi daga aikin da ya saba fanada fi zulumati sai ya rika kira fi zulumati a cikin waɗannan dubbai aka ce fi zulumati dubbai ai zulmatul layli ga duhun dare wa zulmatul bahri ga duhun kogi sannan wazulmatu batnil huti ga kuma duhun watan cikin kibi ga duhun cikin kibi ga duhun dare ga kuma duhun kogi wannan su ne watan dubbai guda uku waɗanda ya ce fanada zulmati sai ya kira fi zulmati a cikin dubbai fanada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin annabi Yunusa zikirin da ya rika yi sai da la ilaha illa anta an din nan tafsiriya ce ba an ce fanada ba sai yayi zikiri ko fanada sai ya kira Ubangiji, to wani irin kira ya yi an cewa, an ɗin nan a wajen malaman na hau ana ce da tafsiriya, in ka ji ta zo to za ta yi fassara abin da ke bayani, abin da aka ambata ba a fassara ba, to sai ta fassara shi. An la ilaha illa an da subhana kaga za ta fassara nida'in da annabi Yunus ya yi an ce fana da fi gudumari. an cewa la ilaha illa anta babu ubangijin da ya cancanta a bauta masa illa anta sai kai kaga kida ba yake da Allah kida ba yake da Allah la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a bauta masa sai kai ya ubangiji subhanak sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin haqiqa na zamo cikin azzalumai haqiqa na zamo cikin waɗanda suka zalunci kansu aka ce zalunci nan ma na ya ajiye abu ba muhallin sa ba domin zalunci ajiye abu ba wajen ajiye shi shi yake cewa zalunci to nan wani irin nau'i ne ya fito daga alƙaryar Ninawa daga mutanen da aka aike shi bai nemi izinin ubangiji ba Allah bai riga mai izini bai fito kaji abin da ya sake cewa inni kuntu minaz zalimin inni kuntu minaz zalimin to wannan shine shi radiyallahu anhu hafilin abinda ake kissa annabi yunusa kamar yadda malamai suka kawo shi yunus ibn matta rabba alaihi salamu watan Allah tabaraka wa ta'ala ya aika shi zuwa mutanen Ninawa ya zanna cikin jama'arsa yana kira mudda mai tsawo ba su imani ba to shine sai musu alƙawalin azaba in ba su yi azaba ba azaba za ta sauka to da a lokacin yayi azaba ba ta zo ba sai ya fita gudun kar ta zo ta rutsa da shi su annabawa la yadhabuna illa bi idnin min Allah annabawa duk motsin su sai Allah ya musu izini to saboda wata hikima wani darasi ya faru sai annabi Yunus ya fita ba da izini ba annabi Yunus ya fita ba da izini ba daga Allah tabaraka ta'ala to wannan ne to saboda haka ita kuma azabar matabbaciya ce ga waɗannan mutane amma dai Allah tabaraka ta'ala bai sanar da shi ba yaushe ne azaba za ta sauka kuma bai umurce shi da fita ba don haka saboda da ya fushi ya yi tsananin fushi da su sai ya fita to sai ya zo kogi da ya hau jirgin ruwa ya hau da ya hau jirgin ruwa an kai tsakiya tsakiyar kogi jirgin ruwa ya raba tsakiyar kogin nan to sai ya rika tangal tangal kamar zai kife sai bai jirgin ruwa ce ni jirgin ruwa na fara tsatsai ne lafiya da rai in kaga wani abu ya faru to akwai wani bawa da ya gudo daga bautar ubangiji don haka da mutanen cikin su halaka dukiya ta halaka sai a yi kuri a kowa ne ne sai a yi hukunci ya fita domin saura su tsira sai aka yi kuri'a da duk aka yi kuri'a sai ta fada kan annabi Musa fa sahaba fa kana min al mudhadin da duk aka yi kuri'a sai ta fada kan annabi Yunus alaihi salam a ce kai wannan babban mutum ba shi bane an da ya kuskure annabi Allah bane ko alama wannan kuri'a ba ta yi ba sai a sake sai da aka yi sau uku aka yi turku aka yi turko turko kuma ba mai iya cewa fita annabi yunus sai ya yi damara da ya yi damara sai kurdun bala sai fada cikin ruwa kawai saboda ni ya ji an ce wani bawa ne ya gudo wa bautar ubangiji ya san ya gudo ba da izinin ubangiji ba akan aikin da ya dora masa na isar da sakon Allah wannan abun sai ya bugi zuciyarsa sai ya san lalle wani abu ya faru don haka yanzu shi ke sai da Allah ya yi annabi Yunus sai fada cikin ruwa da ya fada cikin ruwa nan take watan sai aka yi ta sai suka tafi jirgi ya tafi lafiya lau ya bar tangadawa shi kuma nan take sai kibi ya haɗe shi kibi ya haɗe shi wannan kibin kuma wani kibi ya zo ya haɗe shi ana nan da ya ji tasbihi yana cikin cikin kibi ya ji halittar ruwa tasbihi shi ma sai fara la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yana wani tasbihin sai kifi ya amayo shi a ganga fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai aka jeho shi a waje ko da aka jeho shi jikin shi ya tafi da cikin cikin kifi saboda zaman da ya cikin cikin kifin jikin ya dahu yanzu jikin ya koma kamar na jariri kamar jikin jariri ba ƙarfi ko menene yanzu yanzu abin da yake so abu mai taushi don haka take saboda kada kuda su zo su yayyabe shi saboda yanzu yanzu ya fito daga cikin kifin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin take aka fitan masa da dumara ne shi jumara fi in yana nan kuda zai yi kusa to don a bashi wani protection daga kuda sai aka ta aka fitar masa da jumara fi kuda ba zai yi kusa da shi ba domin in kuda ya kusa da annabi Yunus halin da yake ciki da ya hau kan shi wurin zai zama kurshi duk jikin ku za su zama miya kuke saboda haka sai Allah ta'ala ya aiko da barewa tana tana shayar da shi nono har jikinsa ya karfi aka ce lokacin da watan kifin na haɗe shi Allah tabaraka wata'ala ta ke wa kifin ilhama kifi ba fa abinci bane na na na aiko ma da shi abinci bane kar ka dauki annabi kar ka dauki annabi na abinci gare ka a na mai da cikin sai ya zamo kurkuku ne na mai da cikin sai ya zamo masallaci gare shi saboda haka shi shehu da ya zo sai ya dauki masallaci sai ce wannan aliyaku bil adadi ya fi dacewa don haka sai ce wa aina duwan minza wa aina kalimuhu wa aina allazina jawo masjidu hulhutu ya ce in ana magana ina maganar a ina annabi yau in ana maganar a gana wadda Allah ya da manzon Allah a Isra'ila Miraji na yi na ganawar annabi Yunusa wadda ya yi wa masjidu hulhutu yana cikin cikin kifi ne masallacinsa to kaji Allah ta'ala ce mu kifi ko kusa karka yadda ka ci jikin annabi na karka yadda ka karya kashin annabi na ko targade kai don haka ko targade annabi Yunus bai yi ba gashin mace a cikin cikin kifi kuma wannan kifin wani kifin ya haɗiye shi amma saboda umarni na Allah kifi an bashi umarni ba abinci bane aka goro masa a'a an koro wani bawa ne daga bayin Allah ya taho ya yi bauta cikin cikin kifi ya taho ya yi kurkuku a cikin cikin kifi saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi nabar mahu bil ara'i muka watan jeho shi a gefe mana ganga a wata sura kenan amma nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fanajjaynahu sai muka tseratar da annabi Yunusa alaihi salamu daga fastajabna lahu watan sai muka yi watan amsa masa addu'arsa fastajabna lahu muka amsa masa addu'arsa wanda yayi wa najjaynahu min al-ghammi muka tseratar da shi daga bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tseratar da duk mu'mini Allah tabaraka wa ta'ala kamar samfur ne yake nufi ba fa annabi Yunus kadai ba duk bawan da ya shiga kunci ya roki Allah Allah zai fitar da shi shine ma'ana wa kadalika ba annabi Yunus kadai ba wa kadalika nunjil mu'minin kun ga yadda muka ma annabi Yunus ya shiga cikin kunci to haka muke tseratar da dummu haka muke amsa addu'ar dummu min shehu radiyallahu anhu yace hada dhikrun azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zikiri ne babba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin man marida wa zakarahu 40 marra imma tamata shahida duk mara lafiyar da ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haqqa ba 40 in ya mutu a wannan rashin lafiyar zai mutu shahidi zai mutu dan aljanna duk wanda ke rashin lafiya kare ya bai karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba dakhala aljanna wa man kana fi ghammin wanda yake cikin bakin ciki wa zakara hadhihi alkalimat ya ambaci waɗannan kalmomi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inna allaha yunjihi Allah zai tsiratar da shi Allah zai samar da shi daga wannan musiba min zammihi daga bakin cikinsa qala ahadu salihin sashin salihai yace in shehu radiyallahu anhu ajibtu min ahadin nazala bihi ghammun wani bawan Allah ne salihi to shine shehu ke hikayar zancensa yana cewa ina mamaki wanda bakin ciki zai sauka gare shi wa huwa ya'rifu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa lam yadhkurha ya san la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma bakin ciki ya zo mishi bai ambace ta ba wa huwa yasma'u kalam Allah gashi yana jin zancen Allah fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghamm muka amsan masa wannan addu'a tashi kuma muka tsayar da shi daga bakin cikin da yake ciki ya ce haka nama yana mamaki watan wa'ahadun tuwo idabil azabi haka ma mutumin da aka yi mai narkon azaba aka yi mai alƙawarin za a zamtar da shi an yi alƙawarin sai an ba shi gidan yari an yi alƙawarin sai an kashe shi an yi alƙawarin sai an mai azaba wa huwa ya arifu wa ufa wizu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ya san ayat wa ufa wizu amri ila Allah yayi sakaci ne bai karanta ta ba ولم يذكرها بكرن تاتبا وهو يسمع الله تبارك وتعالى يقول gashi kuma yana jin Allah na faɗin ga wanda ya ce wa ubawwidu amri ila Allah ina fawwada al'amari na ga Allah inna Allah dahir ubangiji basirun mai gani ne bil ibadi ga bayansa to ya ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce menene sakamakon wa ubawwidu amri ila Allah fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru da suka yi kulle-kullen kashe shi kulle-kulle mai makinci ya ce uku mutu amri ila Allah sai Allah ta'ala ya ce fa wallahu Allah sai ya ji ba maka Allah ya kare shi ya kiyaye shi miyagun makircin su to ya mutumin da ya san wannan ya ji abin da sakamakon mai cewa uku mutu amri ila Allah ya ji sakamako fa wallahu Allah min sayyi'ati ma makaru yayi shiru to akwai mamaki ga wannan wa ahadu haka na ma ina mamakin wanda haddadahu a ada'u maƙiyansa suke mai guri suke mai suke mai gurudau malan gurudau watan watan suna hirgita shi da da yi masa azaba wa huwa ya'rifu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya san hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma kuma lam yaqul hadi fade ta ba wa huwa yasma'u Allah yaqul tare da yana jin Allah na fadar abinda an result din masu faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا waɗanda suka ce ba sabba annabi ne suka ce ba lokacin da nu'aymin masudin al'ashari ya rika bankuri da su tare kuma yana cikin musulmi ya rika cewa kai mutanen maka sun muku tanadi kai mutanen maka sun muku tanadi ba za ku iya da su ba ya ce wa za da mutu mana wannan magana sai ta ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalu suka ce Allah ya isan mana madalla da madogara shine Allah to ya aka kwashe fanqalu sai suka juya bi ni'matin da ni'ima min Allah daga ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa fadlin da wata irin falala lam yamtasun su'un a yakin ko ƙwarzani ko ƙwarza ne ba a yi musu ba to ina maganar cewa innan na su ƙashe ma'ulaku fakshawu innan na su ƙashe ma'ulaku fakshawu saboda haka sai aka ce ban ƙalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un to shine shehu yace ina mamaki ga wanda makiyansa suka yi mai gurudau da halakawa amma yana sanar da hasbun Allah wa ni'mal wakil bai karanta ta ba kuma ya ji abin da an result ɗinta sakamakonta cewa ban qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wata mummunan abu bai shafe su ba hadhihi kalimatu kunuzun fi haqqil muridi shehu yace wannan taskoki ne a haƙƙin muridi kada ya da wanda ya kama hanya zuwa wanda ya kama hanya zuwa ga Allah ya yi sakaci da waɗannan hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basiru bil ibad sannan da duka waɗannan sauran waɗanda muka ambata din nan fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ta'ala ya fastajabna sai muka amsa ma annabi Yunus lahu ga addu'an nan tashi wa najjaynahu muka tsiratar da shi min al-ghammi daga bakin cikin da yake ciki na fadawa ruwa da bakin cikin da yake ciki na haɗewar kifi da ya masa da bakin cikin da yake ciki na haɗewar wani kifi ga wannan kifi shine wani tsena min al-ghammi wa kadhalika nujil mu'minin yadda muka yi masa dinnan haka muke ma dukkan wanda yake mu'mini duk wanda yake mu'mini ya roki Allah a cikin tsanani Allah tabaraka wa ta'ala zai samar da shi daga tsananin da yake kowane irin tsanani kowane irin tsanani alhamdulillah alhamdulillahi za mu tsaya a nan sannan kuma za mu ci gaba da karatun da muka doro a jiya na abin da ya shafi magabata waɗanda dukkansu abin da suka karantar da mu sun karantar da mu cewa watan ba a yi wa Allah bigiri ba a yi wa Allah bigiri ko a ce yana sama ko a ce yana wani wuri tsabbace ko kan al'arshi da sauransu duk wannan ya koru ga Allah abin da ya taho daga nusus ba zahirin shi ake amfani da shi ba abin da ake amfani da shi inji magabata tun daga sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ina suka ce tafwidi ake yi shi ne mazhabin farko tafwidi abin da ake cewa tafwidi ma'ana cewa a fawwala ma Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da inda ya ce kaza da inda ya ce kaza shi kadai ya san abin da yake nufi a fawwala ma Allah kai baka gane ba ni ba mu gane ba domin idan muka ce sai mun gane za mu kamanta Allah da halitta wannan shine mazhabin farko sannan mazhabi na biyu tawili ai tawilin da za a tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala gabarin ya yi kama da halitta wannan shi ne tawili waɗannan su ne mazhabu babu da biyu da an ɗaga ƙafa aka ce tawili kafirci aka ce tafwili kafirci to abinda za a zo da shi din ne kafirci shi ne riƙon da akan zahirin domin yau mun waye gari mun samu kanmu a cikin mawuyacin lokaci wasu waɗanda suke batattu waɗanda suke zallon mudillon batattu kuma masu neman batarwa abinda yau suka sa gaba dole sai sun raba al'umma daga tafarkin magabata cewa tafwili a fawwala ba Allah shi kare za su da yake nufi ko ko ai tawili don a tsarkake ubangiji gabarin yayi kama da halitta sun ce a'a duk wannan tafarkin bai musu ba dole sai an dauke shi kan zahiri shi in yace hannu hannu ne in ya ce ƙafa ƙafar ce in ya ce ƙadami ƙadamin ne in ya ce yatsu yatsu ne in ya ce istiwa'i zama ne dangalgal in ya ce kaza kaza ne in ka ce baka gane da za a ce dami baka gane ba ai alqur'ani Allah bai tabbata alqur'ani ba don wani ya ce bai gane ba ka ji wata falsafa ta banza ina Allah ya alƙawarin cewa duk abin da ya tabbata cikin alqur'ani lokaci kowa gane shi a'a yana kimshar ilimi don in Allah ya so ka sani ka sani bai so ka sani ba ba za ka sani ba wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to amma ka ce wai in Allah ya so kada abu a cikin alqur'ani dole sai an gane wannan zindikanci zindikanci to don haka za mu ci gaba da waɗannan malamai magabata domin al'umma ta gane muna tare da magabata muna alhamdulillah muna sawun magabata na cewa S abin da muka faɗa muna da magabata a kai magabata ne ke cewa ba a yi mahalla bige domin Allah na nan tun ba wuri kuma yana nan bayan halatta wuri ita sama fa ya faɗi yadda zai yi da ita kwata-kwata idza sama'un shaqqat kakke ce da za a yi gaba ki daya to ina kuma kace kuma Allah na jin zaune ko ko da zai kece sai ya sauka a'a sai da alaka ko kadan Allah tabaraka wa ta'ala bai da mahalli bai da bukata da mahalli to saboda haka daga cikin malaman da muka kwana jiya mun karanto dai malami malami goma sha ɗaya ko sha biyu sai na Ali bin Abi Talib zai Abi Ali bin Al-Abidin al-Imam Shafi'i al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari sannan al-Imam Tahawi na biyar al-imam zajjad na shida sannan na bakwai ibn jarir al-tabari na bakwai kenan na takwas al-imam al-qadiyyan sannan na tara al-imam an-nawawi sannan na goma ibn hibbana al-hafiz ibn hibbana sannan na goma sha ɗaya ibn hazmin al-andalusi ibn hazmin al-andalusi sai na sha biyu na sha biyu za mu ci gaba al-imamu sha'ibi al-imamu sha'ibi rahimahullah a cikin al-muwafaqat juz'i biyu al-muwafaqat abin da yake faslun rabewa insha Allah yana daga al'amurra allati la budda minha fi ilmi al-qur'ani domin ilmin qira'a ne yake karantawa a wannan magana kuma malamin kira'a ne al-imam shafi'i kowa sai shi malamin kira'a ne to wannan a cikin al-muwafaqat dai to ya zo daidai inda zai yi innan maganganu abin da ya shafi ulumul qur'an yace yana daga al'amuran da la budda minha babu makawa daga gare su sanin su waɗannan al'amuran ma'rifatu adabil arab al-qur'ani kakkai mai kare ne sai ka san adabu na larabawa sai ka san zancen larabawa ina mai cewa ana iya sanin sunna ba larabci mafarki ne wanda yake e ba malamin hadisi jahilin larabci ba ku ko kadan to haka ba yadda za a fahimci hadisin annabi sunnan annabi amma da jimlar da dan firamare bai yi irin ta in kana wahadaka bai yi ba malamin hadisi ba zai wannan jimla ko kadan to abinda dai imamu shafi'i yace shaɗibi cewa ya labudda min ma'arifati adabil adatil arab a san adatu ɗabi'un larabawa da maganganunsu da ayyukansu watan sannan kuma yake cewa bayyuwa da mutum ya kutsa ma sha'anin alƙur'ani mutum ya kutsa ma sha'anin alƙur'ani bai da waɗannan abubuwa domin zai fada cikin rikici لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه دولي وإلا إن بيزامون نبا وقع في الشبه والإشكالات zai fada cikin rikici irin waɗanda waɗannan hawarin suka fada kaga saboda rashin sanin wancan kawailu tajin da suka fada sun fada kwazazzaben mai da Allah jiki to don haka yace kai kula don kaka faɗa irin wannan kwazazzabin allati ya ta'azzaru al-khuruju minha kwazazzabin da in an faɗa fa ana wuyan fitowa in an faɗa ana wuyan fitowa illa bi hadhihi al-ma'rifa sai da wadannan abubuwa to sai ya faɗi misalai to misali na uku kai tsaye sai ya ce irin faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya khafuna rabbahum min fawqihim ya khafuna rabbahum min fawqihim da amintum man fis sama' da matara kama da wannan yace inna ma jara alamu mutajihim wannan alqur'ani na magana ne irin al'adar larabawa ba zahiri shi ake nufi ba yayi magana ne irin al'adar laraba inji al-imam shadibi ba inji al-imam shadibi yace fittihadil aliha a cikin fittihadil aliha fil ard fil ard a cikin abinda suke rikon aliha sun riki gumaka a ƙasa wa in kanu irina bi ilahiyatil wahid alhaq ko sun zamo suna masu tabbatar da watan allantan ubangiji daya to saboda haka sai aya ta zo bi ta'yinil faw watan da ayyana faw da tafsisihi da kuma keɓance ta sai aka ce min fawqihim min fawqihim to tanbihan abin da yasa aka kawo min fawqihim din nan ba yana nuna Allah na can saman zuba dangalgal sama zaune a'a tanbihan ala nafi madda awu fil ardi don kore abin da suke da'awa a nan ƙasa na samar da alloli a ƙasa ɗin nan fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihatin albataka to ga abin da yace yace wannan min fawqihim din nan bai taba zama dalili a tabbatar wa Allah jaha su kumbum gaba ɗai gaba ɗai ba dalili bane akan a tabbatar wa Allah jaha ولذلك قال تعالى فحر عليهم السقف من فوقهم fata'ammalu wajri ala hadha al-majra fi sa'ir al-ayat wal hadith yace samfur ne na baka wannan don haka a irin sauran ba zahirin shi ake hukunci da shi ba sai al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai sharhin bukhari mai fathul bari ibn hajar wanda abinda ake ce da ibn hajar al-hafiz da an ce qala al-hafiz shaykh al-islam ibn hajar al-asqalani ka tambayi al-Imam Safawi ka ji bayanin dalilin kiran Sheikh Islam a cikin al-Jawahir wa Durar fi tarjamati Sheikh Islam Ibn Hajar kaga dalilin ce mai shekul islami in malaman hadisi suka ce qala al-hafiz ba faɗi kowane ne ba ibn hajar ake nufi har yanzu sharhin da aka yi wa yayi bukhari fathul bari har yanzu dai sai dai a kabo to shi ibn hajar din nan yana daga malaman da suka ce ba a cewa Allah na sama yanzu don Allah duk sai a sama baki a shiru wasu na cewa masu cewa ba su yadda Allah na sama ba kafirai masu tafwidi kafirai ne yin tafwidi kafirci ne abin da ya samu ka zakalo wannan don a san suwa ne ne aukan wannan aqidar kuma a san suwa ne ne suke ce ba kafirai waɗannan ba salafin umma su ne suke kafirtawa to ibnu hajar abin da yake cewa la yanzu min min من كون جهتي الغلو والسفل محالتين على الله ألا يوصف بالغلو شيوا سبا تا واتن تبتوه وجه تبارك وتعالى لا يلزم من كون جهتي الغلو والسفل شيوا جهر دوكك دكتا تا koru ga Allah to bai kuma koru a sifanta shi da uluwi ba ana sifanta shi da uluwi don karkaji an ce an kore wa Allah mahalli a ce an kore mai uluwi ma'ana mahalli na makani uluwi na makani da sufli na makani a ce gaba ɗaya sifar uluwi an kore ta ga Allah ya ce a'a ya ce a'a li'anna wasfahu bil uluwi min jihati ma'ana sifanta Allah da uluwi ta fuskar ma'ana ne ba ta fuskar jinsu ba in an ce Allah tabaraka wa ta'ala aliyyu ba yana can maɗaukaki a sama ba yana maɗaukaki a daraja da makami duk halitta shina ƙasa da shi a daraja ba halitta shina ƙasa da shi ba a bigire ba shi yake nufi ba yace li anna wasfahu bil ulum min jihati al ma'ana wal mustahil abinda akorare in ji ibnu hajar kaunu zalika min jihati al hissi a fassar uluwin Allah da hissu ma'ana bigire a ce ya ɗaukaka yana can sama mahalli gare shi dangalgal can sama ya ce shi ne ya koro kaji ibn hajar na cikin malaman da suke kore ma Allah makani to har yau dai ibn hajar ya faɗa a cikin sahihul bukhari a cikin fatul bari din a daidaita alikin sana hadisin inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yanzu anna ahadukum qibla qiblatihi hadisi ne na bukhari to da imamu da imamu al-hafiz ibn hajar ya tabo abinda hadisin ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sanin ɗayan ku in ya tashi zai yi sallah to ya sani bai na asiri da Allah ko kuma Allah na tsakanin shi da al-qibla nan tsakanin shi da alƙibla Allah ne nan tsakanin shi da alƙibla don haka kai yayi kaki ya tuha alƙibla to sai ibnu hajar ya ce wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-arsh bi zatihi yace wannan hadisi na raddi kai tsaye akan yan bid'at da ke cewa Allah na can sama dangalgal da zatihi yace to ga annabi na ce ma mai sallah kai hattara kar kai kaki ka toha ga kibla dan ubangiji na tsakaninka da kibla ibnu hajar ya ce wa fihi rajul kai tsaye wannan hadisin na rajul gare su yanzu sun jiya kuma sun ji rajul wanda manzon Allah ya musu saboda haka a fatul bari juz'i na daya shafi na ɗari biyar da takwas haka nan ma hawa yau ibnu hajar a fatul bari din dai maganganun suna da yawa a cikin korewa Allah ne don haka kamata ya yi kar mu sake jin sun ce ƙala alhafiz alhafiz ibn hajar a'a shi mana cikin gungun mushrikan da suke faɗa yana cikin gungun batattun da suke faɗa domin wannan ita ce aqida alhafiz ibn hajar wanda bai sani ba ya sani ya san wane ne ibn hajar menene aqida ibn hajar don haka yanzu dole ne mu rika fitowa da waɗannan malaman a san su a san aqidar su don haka wanda zai shiga burtu ya rabe da su bai da alaƙa da su ibn hajar abinda yake cewa a sharhin hadisin nuzul hadisin nan nuzul kasan suna daga cikin hadisan da suke kafa hujja yanzu rabbuna Allah na saukowa yana saukowa karshen dare to shine ibn hajar yake istadalla bihi man asbata li jihata daga cikin masu tabbatan ma Allah da jiha istadalla bihi suna kafa hujja da wanga hadisin wa qala hiya jihatul uluwi sai ce ai suka ce jihatul uluwi wai jiha ce ta ɗaukaka ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala tunda yace yana saukowa to sama yake kenan dan duk kaji saukowa wanda an sama shi ke saukowa kaga sun nuna yana can sama kenan ibnu hajar yace walakin nazal wa ankara zalika li jumhuru duk jumhurul ulama'i ankara sun musu mutum wannan suka ce a'a ko kadan li'an al-qawla li zalika in kace Allah na can sama yana saukowa dab dab dab yana komawa dab dab dab yuqdi ila tahayyuzi zai kai ka ce Allah tattare ke wani wuri tattare ke wani wuri yace ta'ala Allahu an zalika Allah kau ya ɗaukaka gabarin a ce ya tattara a wani mahalli kamar yadda masu kafa dalili da hadisin nuzuli ke cewa ya tattara a can sama don haka yake saukowa ƙarshen dare ibn hajar ya ce ta'ala Allahu an zalika wa qad kutulifa an yi sabani fi ma'anar nuzul wannan ma'anar nuzul an yi sabani cikin shi ala aqwalin a bisa maganganu fa minhum ibn hajar zai yi kwatta kwatta ka ji maganganu yardaddu ka ji na jefawa haka ya tace yace fa minhum man hamalahu ala zahirihi akwai daga cikin su masu cewa dole a dauke shi kan zahiri kaga mutanen kenan ko masu cewa dole a dauke shi kan zahiri to su ne yace wa haqiqatihi kuma dole sai a dauke shi akan haqiqar shi to shi ibnu hajar yace bari ka ji sunan su wa humul mushabbiha su ake ce wa mushabbiha masu kamanta Allah da halitta ta'ala Allahu an qawlihim Allah ya dauka gabarin zancen su haka ibnu hajar yace wa minhum akwai daga cikin su kuma masu ba da wannan hadisin suna ba shi hukka suna inkarin ingancin hadisin gaba ɗaya suna cewa hadisin ma kwata kwata bai inganta ba gaba ɗaya su ne kawali da mutazila yace wannan mukabara ce emene hadisi kam ya ya inganta tsaf ya inganta ba wani magana amma kuma akwai abin da yake karanta ba ya inganta yace mukabara ce to sannan wanda suka gudanar da shi kuma wa minhum man ajrahu ala ma warada akwai daga cikin su wadanda suka gudanar da shi ala dariqil ijmal a bisa dariqul ijmal munazzihan lillahi ta'ala an kayfiyatu tashbih suka ce mu dai za mu yi imani da shi mu'minin bihi mun yi imani da shi amma ya Allah ke nufi sauko wannan ba mu santa ba ba mu santa ba mun tsarkake ubangiji gabarin kaifiya wata tashbih kaga su ba sa cewa ala haqiqatihi domin da an ce ala haqiqatihi ko ai shine ka biya aida in yace saukowa ce ala haqiqatihi ko kuma hannu ne haqiqiyun ba ka biya bake kai biya ce za ka suka cewa su ba su san sun yi imani da wannan amma ba su sanya abin yake ba sannan suna tsarkake Allah gabarin kaifiya da tashbihi su ne jumhur salaf mafiya salaf kaji amma yau an waye gari jumhur salaf din nan an ce musu aikin su kafirci masu cewa sun yi imani amma ba sai da abin yake sun kawala ma Allah an ce wai kafirci ne aikin su kafirci ne wallahi alhamdulillah yace to sannan kuma akwai wani kalahul baihaqi yace al-imam al-baihaqi ya kira to wa ghairihi da wani sa anil a'immati al-arba'a imam al-baihaqi sai da ya kira to wannan matsaya cewa sun yi imani amma ba su sanya kaifiya take ba sun fawala ma Allah ba su sanya lamarin yake ba bai haƙi sai da ya cira to daga ayyukan arba'a ayyuma guda hudu imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal imam abu hanifa duk imam bai haƙi sai da ya cira to wasu sufyanaini da sufyanuna guda biyu sufyan ibn uyayna da sufyan thawri wal hammadaini da hammadu da guda biyu hammadu bin zaidin da hammadu bin salama duk ya cirato daga gare su waɗannan hukunci amma yau an tarkata gaba ɗai alhaji mutum arba'a da sufyanaini da hammadaini da al-imam al-auza'i da sauransu duk gaba ki an tarkata su an ce musu mushrikai ne kafirai ne barja saboda suna da aqida ta tafwiyi ta tafwiyi aqidar tafwiyi wal auza'i wallahi ibn sa'ad da laif ibn sa'ad wa gairihim da wani sannan wasu kuma suka yi ta'awili ala wajhin musta'malin fi kalam al-arab wasu kuma suka yi ta'awili akan nuzul din nan kamar yadda zamu ji suka ce yanzu da rabbuna an yanzu da rahmatuhu rahmat sana sauka rahmat sana sauka saboda haka za mu tsaya nan kamar ana ce min lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah mun dai yau mun samu ibn hajar da al-imam shatibi da ina jin kamar mutum biyu kawai muka samu ko al-hafiz ibn hajar da al-imam shatibi rahimahumullahu ta'ala waɗanda muka samu amma bakar amanta wannan ka'ima ta mu sai ta kai mutum ɗari insha Allah amma fa yanzu muna mutum na goma sha uku ne malami na goma sha uku imami na goma sha uku daga ayyimma na salafu waɗanda ke kan wannan aƙida domin al'umma ta sani idan sai wartsake kada a shiga cikin rukun masu ruku e a rabu da salafu kada a yarda lamin muwafaqa
alhamdulillah da kwalikan ke da su akwai wata wuya zana da ta yi kuna talakan naira dubu daya tana fama da rashin lafiya ta farfajiya tana fama da neman addu'a akwai da yi kuma da wani ayyuka yana neman addu'a haka ma akwai talakan naira ɗari daya wanda wannan ya ce yana nema a yi mishi addu'a tana nema a yi mata addu'a da ita da mijinta da kuma 'ya'yanta ita ma wannan ta aiko da naira ɗari ɗaya ya ce yana so a yi mishi addu'a da shi da ainihin yan uwansa Allah ya ba su lafiya shi ma mara lafiya ne ya ƙarshe sai sako na gaba wanda ya magana ya ce yana so malam ya yi kira ne ga abin da ya shafi zumunci domin wannan lokacin mutane suna wasa da zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba a zama shi kuma tsakanin yan uwa musulmi ba su tausayi a tsakanin su wannan gurban tsani da zumunci ba haka yana kuma ne ya yi kira a kan kula da zumunci wannan su ne sakonni da nema alfahar da kuma neman yin duniya.
alhamdulillah wanda suka aiko da sakonni suna neman bukatu daban-daban ubangiji Allah ya bukatun su alkhairi Allah ya kare su ya kiyaye su daga abin da suke hauki na sharri alhamma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan duk wanda ke da wata bukata wanda sai nauyi da wanda sai nauyi da wani a lafiya kuma an da ta masu neman addu'o'i game da ya Allah ya san sai musu rahma la ta sun huta la ta da musu rahma kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma waɗanda rashin lafiya suka suke neman addu'o'i wanda ke neman addu'a akan rashin lafiya Allah ya yi mata abin da take fama da shi na rashin lafiya Allah ya yi mata wannan rashin lafiya Allah ya yi mata wannan rashin lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma nasiha akan zumunci zumunci Allah tabaraka wa ta'ala shi umurni da zumunci Allah tabaraka wa ta'ala ne ya umurni da zumunci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni a zumunci manzo Allah sallallahu sallam ya karanta da zumunci kuma ya yi zumunci a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yan uwa waɗanda ma ba musulmi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sadar da zumuntarsa da su wata rana sai na umar bin khattab kuma yana karantar da cewa ka sadar da zumuntarka da dauƙon ko da kadare sai na umar bin khattab ya ga wata jabba kamar da zuwa sahih bukhari ya ga wata jabba mai kyau ta alhariri sai yace to maza Allah rasulullah wannan jabba tana da kyau a ce ka mallake ta domin saboda yin tarurruka da manya-manyan baki na sarakuna da ke zuwa daga kasashe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi yace ai yace ya umaru ai wanda bai da rabo a lahira yake sa irin wannan tufafin wanda bai da rabo a lahira yake sa wannan tufafin ana nan ran nan sai gashi an kawo ma wasu sarakuna sun yi manzo Allah sallallahu alaihi kyauta hadda irin waɗannan rigunan to manzo Allah saboda kyakkyawar mu'amala har kafirai in sun mai kyauta yana karba dan kan ran sai baci kuma har abin da ba a sawa kaga abin wannan riga ba a sata amma manzo Allah ya karba da ya karba sai ya rarraba hadda sai na Umar ya aika mai sai sai na Umar ya riko ta je ya Rasulullahi na fasin abin da kace akan cewa yalbasuha man la khalaqa lahu wanda bai da rabo yake sa irin wannan riga to kuma gashi ka bani sai manzo Allah ce to ba ka da wani dan uwa wanda an kafiri a maka ka aika mashi ka ga kenan manzo Allah na karantar da ayi zumunci a a kyautata ma zumunta ko kafirai ne to balle zumunta ta musulmi tsakanin musulmi da musulmi yan uwanta waɗanda suke da zumunci kuma ga na musulunci duk ya ɗaure haka lokacin da aya ta sauka ta cewa buɗil abubuwa abu bil urdu wa bil jahilin sai maza Allah ya tambayi mala'ika jibril menene fasarar ta sai ce har sai na tambayi masani na gaba ɗaya to da ya dawo sai ce inna allaha ubangi tabaraka ta'ala ce in gaishe ka ya amurka an tasila man kada aka ka sadar da zumuntar wanda ya yanke zumuntar shi da kai kai kakka kula da shi ka sadar da zumuntar ka da shi wata kuɗi ya haramaka ka ba wanda ya hana maka nashi kai ɗaukuna ka ka bashi wanda ya zalunce ka ka yi masa rangwame wannan shine fasara kulil abwa kaga shi ma wannan fasara ta ƙara karantar da mu riko da zumunta za ka riko da zumunta ba karamin abu bane kuma wanda ya yanke ta Allah zai yanke shi zai yanke shi daga rahama hadisi wanda ya yanke zumunta Allah zai yanke shi daga rahamarsa wace su Allah yanke shi daga rahama saboda haka a kula da zumunta a wuri mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya zumunta ya kula da zumunta kuma ya karantar da a kula da zumunta Allah ya samu gani alhamdulillah sai mu fata da zaɓin fata lokaci yayi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله